على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو لا ربا شاء ديغا وتن شعبان شكرا تدبو ديا دا داري حدود أربعين بيار هجرية wanda ya dace da 21 ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 33 a cikin Birafan kofar gadon kai Kano Najeriya yau za mu tashi a babin da ke magana kan al'azanu wal'iƙama al'azanu wal'iƙama kiran sallah da ta da iƙama hukunce-hukuncensu sharantuwansu da bayanai da sabanin malamai a kai idan an ce al'azanu al'azan shi ne al'ilam bidukuli wakci sala sanar da shiga lokacin sallah al'azan shi ne al'ilamu bidukuli wakci sala sanar da shiga lokacin sallah kamar mai kiran sallah yana sanar da mutane ne cewa lokacin sallah ya yi amma bi alfazin maksusatin da wasu lafazai keɓantattu alawacin maksus a fuska keɓantacciya da shari'a ta yi bayani a kai kiran sallah ya tabbata a cikin alkur'ani ya tabbata a cikin sunna Allah ya ce ya yi wallazina amanu idan nudiya is salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa darul bay' ya kwanda kai imani idan an kira shine nudiya idan uzzina idan aka yi kira don yin sallah ta juma'a ta kai gaggawa wajen ambata amsa ambaton Allah akwai hadisin Malik ibn al-Huwairis manzo Allah yana ce da su lokacin da suka zo masa bakunta sahabbai ne yace irji'i irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim to ku je ku koma cikin iyalanku da uwanku ku je ku tsayar da sallah a cikin mutanenku ko kuma ku zauna a cikinsu kar ku rabu da su mana ku yi da'awa a cikinsu wa allimuhum wa amuruhum ku karantar da su addini ku kuma umarce su wannan shine dalilin da'awa shine dalilin da yake lazumta wa malami mai ilimi ya zauna a cikin mutane kar ya rabu da su ya zauna cikin jama'arsa ya rinka koyar da su saboda manzo Allah ce fa aqimu fihim tunda kun zo waje na kun dauki ilimi kun yi karatu to ku zauna a cikin mutanen ku ko da dadi ko ba dadi in kowane malami zai bar garin su zai bar jama'arsa ya je ya nemi inda zai dauki samun sanyi sanyi da sauki sauki to zaka ga za a bar mutane da yawa cikin bata da duhu musamman wanda suke cikin ƙauye ya ce ku koya musu wannan dalili ne na Allah ya umarci masu ilimi su koyar da karatu su koyar da karatu kuma a umarce su lalle mutane sai ana umartar su ku yi kar ku yi sannan ya ce wa sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ma'ana irin yadda kuka zo ka zauna a wajena to ku yi sallah haka wannan shine dalilin yin sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza hadaratis salatu idan sallah ta zo lokacin ta kenan falyu'adhdhin lakum ahadukum to daya daga cikin ku yi muku kiran sallah to kaga wannan umarni ne annabi yayi cewa idan lokacin sallah yayi ku wari daya a cikin ku ya kira sallah wannan mashru'iyatul adhan kenan wal ya ummakum akbarukum babba a cikinku sai ya muku limanci wanda ya girme ku a ilimi ya girme ku a ƙur'ani ya girme ku a sanin addini shi ne zai muku limanci idan mun lura da wannan za mu gane ashe kiran sallah yana da asali a cikin ƙur'ani yana da asali a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ɗaya kenan da hadisi guda ɗaya hukuncin kiran sallah malamai sun yi sabani za mu tattauna a kai a baya insha Allah amma dai malaman malikiya suna ganin kiran sallah sunna ne kuma ana yin kiran sallah ne sunna ce mu'akkada a masallacin da ake sallar jam'i ana kiran sallah ne a malikiya a masallacin da ake sallar jam'i na farilla wanda kuma ake ake kula da lokaci ko kuma sallar juma'a kawai wasu malaman sun ce idan ana jam'i a wuri ko da ba ginannen masallaci ba ne ko da ba a gina shi ba to ya halatta a kira sallah a wurin kuma ko ina ne inda kuka haɗu ko da ba a gina wurin ba ko da hanya ce ta haɗa ku inda lokacin sallah ya yi za ku iya yin kiran sallah za ku iya yin kiran sallah wajibi ne fardu kifaya a wajen wasu malamai a gari malaman malikiya sun ce in an hada gari yanzu kamar a malikiya duk kano gaba daya kiran sallah fardu kifaya ne in mutum daya ya yi shikenan idan mutum daya zai iya kiran sallah a nan garin to ya sauke nauyi to wasu malaman kuma suna ganin duk inda akwai taron jama'a saboda nisan gari da faɗi to sai dai jama'ar a wajen ce zama fardu kifaya tunda unguwa unguwa ne da sauransu kuma a addinin musulunci idan da gari in gari guda za su haɗa baki su ƙi kiran sallah to ya halatta a yaƙe su yaƙi sosai imam ya shirya saboda wannan garin ba sa kiran sallah sun kamanta kansu da arna bambancin garin musulmi da garin arna shine kiran sallah don haka shi yasa arnan ƙasan nan da marasa addini na cikin ƙasan nan suke ƙoƙari a cikin manyan birane a ƙasan nan su haramta kiran sallah a wasu wurare sai a ce ba za a kira sallah ba saboda bambancin daman garin musulmi da wadda ba na musulmi ba kiran sallah da haka idan arnanku sun fi ƙarfinku ko a estate estate ɗinku da kuka kashe miliyoyi kuka gina kawai sai wasu tsararin arna su ce ya za a zo ana kira mana sallah ana takura mana ana musamman in akwai yan boko marasa addini wanda ba su yi zurfin karatu ba su ce a eh takurawa ne gaskiya bai kamata a kira ba kamar yadda a yanzu din a garurukan mu manyan garurukan birane akwai inda ba a kiran sallah kuma in ka bincika zaka ga adadi kaɗan ne wani ya kira ni a abuja yake cewa estate ɗinsu sun lissafa majoritinsu musulmi ne duka-duka kiristoci cikin tsirari ne amma kawai sai suka suka rezin alam cewa kiran sallar nan da ake ana takura musu da haka a daina kiran sallah in ladan zai kira ya kunna lasfikar ciki amma ba za a kira wannan a arewa ya ce aka yi ta mitin aka yi ta dogon turanci ya ce wallahi malam sai da muka dage muka yi da kyar da ba don haka ba da wasu ma musulmin sun yadda ma da yawa ma sun yadda sun ce to me a ciki me a ciki ya ce to daman majoratin su ma ba sa fitowa sallar irin unguwa ne babba haka estate babba da gina gina nuwa manyan mutane ne kawai amma da aka bi ɗaiɗe ko mafi rinjaye musulmi ne da haka duk inda arni ya samu dama malam zai sa kar a kira sallah da haka musulmi ku faɗaka ku lura ku gane su ɗin in suka hana a kira sallah at least sun mai da unguwar ta zama arniyar unguwa mana ba za a ringa jin sunan Allah iya tashi a gurin ba albarkar kiran sallah sun haramta ko yaƙi annabi ya zo yi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ake tafiya jihadi yakan ce mu dan jinkirta dab da asubahi mu ji garin nan idan mun ji kiran sallah to musulmi ne idan mun ji ba kiran sallah to waɗannan sun cancanta mu yaƙe su Allah ya sawaye kuma wannan masifar malam hatta ƙasashen musuluncin hatta wasu daga cikin ƙasashen musuluncin an musu barbarar wannan tunanin cewa dan me za a rinka zuwa ana kiran sallah ana takurawa mutane yanzu kiran sallah ya fara zama takurawa mutane a duniya Allah ka kiyaye mu da wannan masifa Allah ka kiyaye mu da wannan masifa Allah ka kiyaye mu da wannan masifa dan haka ku kula ya ku samari matasa ku tashi da kishin addinin ku kuma ku rinka sanin manufofi masallaci da kuke gani ana doguwar asumiya din nan ai akwai manufa kar ai masallaci kurma haka yin doguwar asumiyan nan shi'ar ne na islam a yi ta da tsawo a sa mata wuta kowaye ya zo ya hango ta ko jirgi ne ya zo sauka ya tuno ya ga wuta ce a saka sifiku a kai sauti ya yi nisa duk wanda baya so ya tattara kayan sai tafi kudu ya koma garinsu ko ba haka bane ba da haka idan gari ba su kira sallah ba a yaƙe su duk garin da ake ana juma'a in suka kuskura ba su kira sallah ba to ya halatta imam ya shirya a yaƙe su ashe babban abu ne kiran sallah saboda muhimmancin kiran sallah aka ce ko mutum ɗaya ne in yazo zai sallah a masallaci ya kira sallah yin dahu al'adanu lil munfaridi an so mutum shi ɗaya zai sallah ya kira sallah yanzu da liman zai zo nan masallacin kowa bai zo ba to sai ya kira sallah kuma ya sallar shi shi kadai kuma ko mutum shi shi kadai ne in yana tafiya ya zo zai sallah a daji a hanya ya kira sallah matafiyi ma in ya tsaya a hanya ya kira sallah ba dole dole ne kiran sallah sai a ginan nan masallaci ba wannan shine zancen da yafi inganci ko da ba a gina masallaci ba ko da tafiya kuke yi ko mutum biyu ko mutum uku ko mutum ɗaya ina fata ana fahimta yawwa in dai za a yi tafiya to a kira sallah ba a san wasu malamai sun ce a malikiya kenan wannan dai ina fifita magana ne akan malikiya a matakin farko yanzu kafin na zo sabanin malamai akan matsalolin mu tattauna sosai a malikiya a yawanci ba sa son a kira sallah idan sallah ta riga ta wuce kamar yanzu misalin ba ku yi azhar da la'asar ba to ba za ku yi kiran sallah ba amma a wata mazhabar suka ce idan salloli suka wuce muku kun za ku rama to a yi kiran sallan don sallar farko a ciki kamar yadda za mu karanta a littafi a gaban ku sauran kuma a yi mata iqama haka ba a yin kiran sallah wa nafila a mazhabar malikiya da kuma jana'iza ba a mata kiran sallah me hukuncin mace ta kira sallah haram ne mace ta yi kiran sallah sannan kuma haramun ne a kira sallah kafin lokacin sallah sai dai sallah asubahi ita ɗaya ce kawai a cikin salloli da aka halatta a kira ta kafin ta zo shine kiran farko da ake yi mata sun yi sallar jam'i annabi ya tura musu mai musu kiran sallah don a nuna cewa mace barata kira sallah ba ɗabi'ar ta ma ba na kiran sallah ba ne kuma an so kiran sallan asubahin a yi shi a ƙarshen dare na ƙarshe ba kamar yadda wasu ladane suke tashi ba tun ƙarfe biyu su ta buga kiran sallah a ce wai ai kiran fari yake wai kiran ɗora tuwo ne ba wani kiran ɗora tuwo a ma shari'a yawa sai a bari in dare ya zo ƙarshe haka sudusul akhir min al-layl sai a yi sannan kuma idan lokacin alfijir ya keto sai kuma ladan ya ƙara kira na biyu a kunga asubahi tana da kiran sallah guda biyu kenan za mu zo mai magana akan as-salatu khairu minan nawm insha Allah yaushe ya kamata a yi ta a kiran farko ne ko a kira na biyu da sabanin malamai akai sannan sifar kiran sallah kala kala ne akwai wanda ake yin kwaya bibbiyu komi bibbiyu bibbiyu bibbiyu har a je ƙarshe banda la ilaha illallah sai wanda ake yin shahada idan an yi da hankali ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai a kwalla ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna sai a kawai hadewa ake kun san normal da muke idan ya gama Allahu akbar Allahu akbar sai shiru kun ga an samu fassil sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai shiru ashhadu an la ilaha illallah sai shiru wannan bil fasl kenan to akwai wanda ake hadewa gaba daya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu an haɗe gaba ɗaya har sai an je ƙarshe numfashi ne kawai zai tsaye da kai to shi ma wannan in wani ladani yayi haka ba laifi akwai wanda ake Allahu akbar Allahu akbar wannan bil faslil kamil bara a ce Allahu akbar Allahu akbar kaga ai an jona to akwai wannan na jonawa akwai kuma na yi kwaya daidai ne kuma ana karawa a sallar asubai as-salatu khairun minan nawm so biyu ake faɗa shi kuma ana faɗin as-salatu khairun minan nawm ne bayan an yi hayya 'alal falah hayya 'alal falah sai a ce as-salatu khairun minan nawm ma'ana ana yin as-salatu khairun minan nawm bayan hayya 'alal falah hayya 'alal falah yara da ake koya musu kiran sallah sai a koya musu koya sosai kar su zo su buga shi ba a daidai wurin ba kalmomin kiran sallan sanannu ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kaga biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kowanne bibbiyu حي على الصلاة ديا حي على الصلاة بيو حي على الفلاح ديا حي على الفلاح بيو الله أكبر ديا الله أكبر بيو لا إله إلا الله مرة واحدة سوداء to da kuma nau'uka insha Allah su ma za mu zo mu kawo kiran sallah kala-kala da annabi ya koya wa ladanansa da adadin ladanan a masallacin annabi da sunan nakinsu da kuma irin riwayoyin da suka yi akan kiran sallah insha Allah sai shi sifar wanda zai kira sallah yanzu wannan ina mana samari ne akan abin da zamu karanta sifar mai kiran sallah ya kamata ya zama musulmi bai kamata arne zo ya kira sallah ba na biyu banda mahaukaci mai hankali ake ba kiran sallah na uku namiji na muku bayani wannan tun farko an so baligi ya kira sallah amma wannan a masabar malikiyar ma akwai sabani wasu malamai suna ganin a malikiyar ma cewa ko dan yaro zai iya kiran sallah mumayyizi duk yaron da ya halatta ya limanci yaro mumayyizi ko da bai balaga ba dan shekara bakwai yana iya limanci to in dai zai iya limanci to zai iya kiran sallah yayi sallah ma aka bi shi duk da mu nan ba ma yi gaskiya galibin ba wasu sura ne suna yi yana yaro yana da qur'ani sai ga ana bashi yana yin sallah kuma ba wani abu bane wannan zai shajja'a abokanansa ya rage musu yawan wasa da guje-guje kuma zai ƙara masa kima shi kansa zai ji cewa wata mas'uliya ta hau kanshi kuma zai ƙara musu himma da ƙoƙari amma mu in sun zo ma koran su muke sawun gaba ma koran su ake in sun zo masallaci ma rankwashin su ake amma kuma ya halatta limanci ma bal ma an samu wanda ya yi a cikin sahabbai ƙarami sannan ya kamata ladan ya zama adili ba fasiki ba kishiyar adali fasiki duk mutumin da aka san fasiki ne yana fasikanci to kar a bar shi ya kira sallah mai shaye-shaye fasiki ne mai neman mata fasiki ne mai kar abubuwa da ku sani na fisku kar ku bar shi ya kira muku sallah saboda ai ba a karɓar labarin fasiki to ya zai zo ya baka labari lokacin sallah ya ka garba alhali fasiki ne in ya baka labari yau da gobe ba karba ba to ya zaka bari ya zo ya karbo ban labari ya gaya maka bai halatta ba saboda shi fasiki ne da haka kenan dilla da ne ya kamata su kama jikinsu su kama mutuncinsu sannan kuma ana ba da kiran sallah ne ga wanda ya kware akan sanin lokutan sallah duk inda ladani yake da ya ga lokaci yayi to yana iya ganewa maladananmu yanzu sun ɓaci sai agogo ba sa iya sarrafa rana ba sa iya duba rana su ce a za ta yi la'asar ta yi ladanan yanzu da yawansu ba sa iya aiki da inuwa wanda da da babu agogo suna aiki da rana ne suna aiki da inuwa da haka duk inda ladani yake ko fitowa ya gidansa da tsakar rana zai iya ce ma a za ta yi in la'asar ta yi da ya duba inuwarsa zai iya ce ma la'asar ta yi so shi ma dai duk ladanai ya kamata su kama kansu su kula da ilimi ladabin kiran sallah an so a musulunci in za a kira sallah a kira fi mawdu'in murtafi'a wurin da yake dan tudu kadan wanda kaga akwai mumbari na lima to akwai mumbari ma na lada haka yazo malaman mazhabar malikiya ba a kiran sallah ba a wuri mai tudu ba ko da ba za a hau kan mumbarin masallaci a kira ba to ya kamata inda ake kiran sallah ladan ya rika dan takawa tunda da in suna kiran sallah sai sun hau asumiya can menene na farko saboda kiman kiran sallan na biyu kuma a hada sautin ya tafi can to yanzu ana cewa ai akwai speaker ne to amma ba laifi in an taka wani abu mai dan tudu dan a samu lada an yi koyi da wato salafu as-salih da haka idan an yi masallaci a gefe a wajen masallaci idan aka yi dan wani dan mambari dan matakala inda lada ne zai hawa ya kira sallah ba a yi laifi ba wannan ba ba kuskure bane an so an so a yi haka din wuri wanda yake murtafi sannan kuma kiran sallah ana yin sa ne a wajen masallaci ba a cikin masallaci ba da yawa masallatan ahlus suna zaga suna kira a cikin masallaci wanda bai kamata ba Sheikh Albani ai masa tambaya Allah ya masa rahama ba da fatawa cewa bid'a ne ba bid'a ne ba da haka ladanai su rinka kira a waje saboda waje ne ko a daɗin a waje ne wannan doguwar asumiyar ita ake hawa to dan an samu speaker ba daidai ba ne a rinka kira a ciki sai a ja ta waje sai a kira wannan shine fi dacewa sannan ana kiran sallah ne a tsaye kada wani lada ne saboda sarauta ya zo ya rinka sallah a zaune ya rinka kiran sallah a zaune sai dai mara lafiya ko mai uzuri ko yanzu a cikin ladananmu na makka manya-manyan dattawan ba sa iya kiran sallah a tsaye a zaune suke da kan kujera suke rera kiran sallar su sannan an so mai alwala an so in ma ba alwala ana iya kiran sallah amma an so a yi alwala sannan ana kiran sallah ne a kira a kalli gabar kada mai kiran sallah ya zo kalli kudu ko arewa ko yamma a sai an kalli gabar sannan ba a yin magana ana kiran sallah shine zancen da ya fi inganci dan mutum yana kiran sallah ba a magana ba a juyar da koda sallama ko na abu ba a yi wani ya zo yana yin magana saboda darajar kiran sallah sai dai kai mai ishara kuma ana so a jera kiran sallah daga wannan sai wannan Allahu akbar Allahu akbar daga shi an san me sai a sharu Allah kar wani ya zo ya ce ya ɗauko hayya ala sala ya fara da ita sannan ya zo ya Allahu akbar bai yi ba ba daidai ba ne kuma ana rattala shi a yi shi a rere a karanta shi kenan a rera shi kuma ba laifi a rinka tsayawa a ƙarshen kowace kalma sannan kuma ba a son tamtit da tsawaitawa ya yawa wuraren da ba a tsawaitawa ladanin da bai iya kiran sallah ba za ga yana jan yana jan sauti inda ba a ja kaga akwai gurin da shadda ne kawai ba madda ba gurin madda mutum yana iya ja ita ma ja din malamai suka ce kar ya zama tatrib da tatwil kai ya yawa can to idan mun zo bayanin sifar kiran sallan a aikace za mu faɗi wuraren da ake kuskure insha Allah ta'ala sannan wanda ya yi kiran sallah an shar'anta masa ya yi wani abu shi ne duk lokacin da aka ce hayya alasala hayya alfala zai ce la haula wala quwwata illa billah kawai la haula wala quwwata illa billah ba illa billahi al-ali al-azim ba da ladan ya ce hayya alasala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sai ka shiru sannan ana so a yi wa annabi salati idan an gama kiran sallah duk kiran sallah sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba wai a iya cikin tahiyya ake ba sannan ana yi masa addu'a ta ainihin wato Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wannan addu'ar annabi yace duk wanda ya ji kiran sallah sallallahu alaihi wasallama yayi mun wannan addu'ar yace to halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah cetona ya tabbata ya halatta a gare shi ranar rashin kiyama hadisin bukhari hadisin imamu muslim to idan masallatai goma suka kira fa ya za ka yi can ya kira kayi addu'a wancan ma ya dada kira kana gama wannan ma kayi addu'a wancan ma ya ya za yi ana samun wani lokacin da magariba ko da asuba ka ta jin kiraye kirayen sallah to idan ka zaɓi guda ɗaya kai ya isa guda ɗaya in ka ɗauka ya isa amsawar guda ɗaya ta isa sannan hukuncin ta da ikama sunna ce mu'akkada kuma abin mamaki malamai suka ce iqama ta fi ma kiran sallah ƙarfi iqama ta fi kiran sallah ƙarfi a cikin al-fara'id al-waqtiyya da kuma al-fa'ita me yasa ta fi kiran sallah yanzu kun ga ita iqama ai ana yin ta al-fara'id al-waqtiyya farilla ta wannan lokacin kuma idan ma lokacin kiran sallah ya idan lokacin sallah ya wuce ka zo zaka yi ramuwa baka iqama to kaga ashe iqama tana da karfin da kiran sallah bai da shi dan ita dillin sai an yi ta to wannan yana nuna iqama ta fi kiran sallah a ba ni sunan shi karfi sannan mai sallah shi shi kadai sai ya iqama mai jam'i ma sai ya iqama amma wanda yazo yana bin jam'i sai ya iqama yanzu duk da zamu zo mu sallar isha'i an wajabta mu kowa sai ya iqama a'a to wannan sai ke nuna mana ikama ta fi kiran sallah ina fata ana fahimta yawa sannan kuma hadda maza da mata duka suna tayarwa maza da mata duk suna tayarwa um, kuma ana bambanta tsakanin kiran sallah da ikama mana an kira sallah a dan ba da lokaci sannan sai a ta da ikama ina fata ana fahimta yawa to yaya hukuncin mutumin da ya tada ikama kawai sai je shagalta da wani abu daban ya tada ikama sai ya ce a yanke masa farce sai da mai yankan farce ya gama zai je wani ta baci idan aka samu tarahi kukula in aka samu jinkiri tsakanin tada ikama da yin sallah in dai aka dade to ta zube da aka sai an sake sabuwa ba a san alfaslu wato bambantawa kamar bambancin da ake samu tsakanin ta da kiran sallah da ikama idan aka yi wannan bambanci tsakanin ikama da ta da sallah to ikama batalat ta lalace kuma sai an maimaita mace tana yin ikama amma a sirrance take yi macen da za ta yi sallah ita kadai tana yin ikama ba kamar yadda ake cewa mace ba ta ikama ba tana yi sai dai ba za ta daga sauti kamar yadda namiji yake yi ba ni sunan shi yake yi ba idan ta yi sallah da jam'i to ba sai ta yi ikama ba kawai ba sai ta yi ikama ba ita ikama ita ikama sifarta bambancinta da kiran sallah akwai riwayar da ta zo da ikama da kiran sallah duk daya akwai riwayar yadda ake kiran sallah haka ake ikama akwai wannan shi ma yawanci ladanan mu ba sa yi wanda kuma ya kamata a rinka idan a raye sunna saboda wani ma ya ji ya gane cewa ashe akwai ikama irin wannan ba wai a ta yi iri ɗaya kullum kullum ba to sannan kuma akwai wanda ake yanta wuturi banda Allahu akbar Allahu akbar shi kan wannan guda biyu ne a mazhaba ta malikiya kalmomi ne guda goma kawai kama Allahu akbar Allahu akbar kaga biyu ashhadu an la ilaha illallah uku ashhadu anna muhammadar rasulullah hudu hayya ala sala biyar hayya ala fala shida gargamar sala bakwai Allahu akbar takwas Allahu akbar tara la ilaha illallah goma wannan ikamar malikiya kenan kalma kwaya goma ce kadai amma akwai riwayar kadi kamata salatu kadi kamata sala guda biyu zamu zo mu yi bayani dalla dalla yanzu kawai samari nake saboda akwai hadisin Abu Mahzura yace annabi ya umarce shi yayi ikama shafa'i shafa'i wutari kuma yayi ta kwaya wato ikama yayi ta wutari kamar yadda Imam Darqutni ya ruwaito wannan hadisin Ibn Khuzaimah a cikin sahihinsa Allah ya musu rahama to malam yace yace yace faslun ko babul adhan wal iqama inji malam yace babul adhan wal iqama huma farda kifayatin ala rijali al muqimin alitafin ku kenan للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لأدم, لأدم متطوع ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وأقله ثم من يختاره الجيران ثم قرأة وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جائلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيئلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامع لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيئلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته شكنا يا جماعة wannan fasali na farko akan abin da ya shafi kiran sallah ga ga abin da malam ya faɗa Allah ya masa rahama yace babul adani wal iqama babi da yake magana akan kiran sallah da ta da iqama shin zai mana bayani abinda ake nufi shine bayani akan shigar lokaci sai kuma ta da iqama ita kuma bayani ne akan al-i'lamu lil qiyam lis-salah ila salah shi kiran sallah sanar da lokacin sallah yayi ta da ikama sanarwa cewa mu shiga mu fara sallah komi da aikinsa kiran sallah bayanin lokaci ikama kuma fa bayanin fara tsayar da sallah um, zan zo na ƙara bayani insha Allah daga baya dukansu biyu kuma farda kifayatin farilla ne guda biyu wani yana iya ɗaukewa wani على الرجال المقيمين kiran sallah yana kan mazaje masu zaman gari lissalawatil khamsil maktuba ana kiran sallah ne a salloli guda biyar na farilla yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma duk mutanen gari da suka bar kiran sallah suka bar iqama ya halatta a yake su wa tahrumu ujratuhuma haramun ne karban kuɗi don kiran sallah ko karban kuɗi don ta da iqama abinda ake nufi haramun ne ladancin kuɗi la razqa min baitil mali a a banda arzikin da aka bayar daga baitul mali banda wanda aka ɗauko daga cikin baitul mali aka ba mutum li adami mutatawwi'in an nemi mai yi don Allah aka rasa sai shugaba ya ce to a nemo kuɗi wa zai yi a biya shi tunda duk gari an kiyaye na kyauta to sai aka ce a bayar daga baitul mal wa yakunu mu'adhdhinu sayyitan duka zan yi bayani hukuncin karban kuɗi a kiran sallah hukuncin karban kuɗi a limanci yawwa insha Allah amma yanzu ina so a gane bakin wa yakunu mu'adhdhinu sayyitan ya kamata mai kiran sallah ya zama mai sauti aminan kuma ya zama mai amana akan lokaci ba mahayinci ba aliman bil waqti kuma masani akan lokaci fa in tashaha fihi ithnani idan mutum biyu suka yi wato jayayya aka same su a wadace kowa yana so uddima afdaluhuma fihi sai a duba wa fi iya kira sallah wa yafi falala a cikin su wanda yafi daraja a cikin su sai a ce kai ne ladan thumma afdaluhuma fi dinihi wa aqlihi sai kuma a duba waye yafi ƙarfin addini wa ya fi hankali sun man ya taruhul jiranu sai kuma a dawo wane ne makota suka fi so suka zaɓa sun maƙur'atun in abin ya ci tira to har ma ana yin ƙuri'a saboda yin ladanci muhimmanci wa huwa khamsa asharata jumla jumla ce guda goma sha biyar wanda za mu zo mai fashin baki da sharhi a kanta yurtiluha alal uluwi ana so mai kiran sallah ya jeranta ya rattala ya karanta kiran sallah yana kan tudu kamar yadda na gaya muku yana sama mutatahiran ya zama mai alwala mustaqbil alqiblati kuma ya kalli gabar ja'ila nisbu'aihi fi uzunaihi ana so ya sanya 'yan yatsunsa guda biyu na nuni dinnan a cikin kunnuwansa ya toshe kunnan dan in ya zo kira zai dan fi jin daɗin muryar kuma zai fi sakin muryarsa sosai ghairu mustadirin ba a yin kiran sallah ana ana juyawa gaba ɗaya haka Allahu akbar Allahu akbar kaga ya jira Allahu akbar Allah ko kuma hayya alal falah dukansa hayya alal fala duka kuskure akwai ladanin da naga in yazo juyawa sai yayi gaba ɗaya sai yayi haka ya kalli kudu sannan ya juya wannan ba daidai bane kuskuren shine ghayra mustadir kun fahimce ni yawwa multafitan fil hayalati yaminan wa shimala ana so ya waiwaye ta in yazo hayya alal sala hayya alal fala dama da hagu hayya alal sala haka banda kirjin kan ne kawai ke juyawa hayya ala sala kaga kaga kirji na yana nan hayya ala sala iyakan hayya ala fala kana juya jikin ka kai istidara din da ba su duk ladanin da yazo kiran sallah ya kuskura kirjin sa ya juya nan bangaren to ya kuskure kawai waiwaye daman da ka ake waya waya ko a sallah ne in kai waiwaye ba haka kake yi ba ba a juyawa gaba ɗaya kuna tare da ni sannan qa'ilan ba'dahuma fi adhanin subhi as-salatu khairun min an-nawmi marratayn idan sallar asubahi bayan hayya ala salah ya al-falah zaka ce as-salatu khairun min an-nawmi su biyu wa hiya ida asharata jumla ce in ka raba ta za ta baka kalma guda nawa goma sha ɗaya a malikiya suka ce goma wa yuqimu man adhana fi makani wanda ya kira sallah an so a inda ya kira sallan ya tsaya ya tada ya kama wurin inda kaga aila da nan mun sun kira sai su shigo ci kama nafila ko to yanda ake so a shari'a inda mutum ya kira sallah to in ma zai jira to sai jira a wurin kuma ita da iqamar sannan izo i shigo cikin sahu sai dai malamai masu shari'a suka ce idan masallacin yana da matsi ta yanda zai iya rasa sahun gaba to ya halatta ya bar ta da ikaman a inda ya kira sallah ya shigo ya ta da ikaman sa abin amma yanzu zaka ga duk ladane a sahun farko suke ta da sallar su amfanin karatu aiki da shi muna jira mu ga ya za yi to ai gaskiya san kowa da fagen sa daman ba shiri ake ba tsakanin ladan da liman sai an ci sa'a yawanci fada ake ba a shiri wallahi mu dai nan kam alhamdulillah wani lokacin mu yi faɗa wani lokacin mu daidaita a dai nan kam masallacin kuna tare da ni ku an ce zai menene zai yawa zai tsaya a inda ya kira sallah ya tsaya a matsayinsa kenan ko yawa ya tsaya a matsayinsa inda ya kira sallah ta da ya kama to amma malamin ya muku ya muku rahusa yace in sakula inda sauki hakan ba takurawa za su yin tawili sai akwai takurawa wala yasihu illa mutarattiban mutawaliyan ita kiran sallah bai halatta ba in ba akan tartibi ba tartibi a jeranta daga Allahu akbar sai a shiru la ilaha illallah daga shiru la sai a shiru annabi Muhammad rasulullah daga shi sai ayi ala sala daga shi sai ayi ala fala mutawaliyan kuma wani yana bin wani kar a kar a fasa tsakani kar a raba tsakani ina fata ana fahimta yayi fadi yawa amma dan atishawa ya raba tsakani babu dama nan fashi ya raba tsakani wannan babu damuwa inda wani zai zo kiran sallah yayi ba haka ba to fa ya saba Allah kuma adali walau mulahanan wato ko da an dan samu lahani ko yaya wannan ba laifi ana iya karba ana yin uzuri wa ladanai akan yan kurakuransu a au malhunan a duka dai ana nufin zan yi bayani in zo sharhi bambancin mulhanan da malhunan wanda yake da shi kuma matsala a cikin li'irabi shine malhun wancan kuskure kawai malhun kuma wanda da aka duba sai aga li'irabi a wasali ma yana kuskure wa yujzi'u min mumayyizin ya halatta yaro mumayyizi mai dan wayen shekara bakwai takwas ya kira sallah wa yubdiluhuma faslun kasir in aka yi bambanci aka raba kiran sallah da ta da ikama mai faɗi ya ɓaci wa yasirun muharramun da wani abu ɗan kaɗan wanda yake na haram ne abinda aka yi kaɗan na haram kamar misalin mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya ɗura ashar wani yaro kai dan abu kaɗan ka kaga ɗan gajeren lokaci ya ɗura ashar wallah ila ila to kaga wannan dan kadan ne amma haram ne ko kuma ka ta da ikama kafin ka da sallah ka dura ashar to yana bata shi ko kuma kai kiran sallah kafin ka da ikama sai kai wani abu wanda yake na irin wannan na haram shi ma duk malamai sun haramta ko kuma kana cikin kiran sallah dan lokacin da zaka yi numfashin sai ko da gajere ne kaga an baka daman numfashi to ashe a numfashin nan ka abin nan ka aikata haram ko misali kana ashhadu an la ilaha illallah wuf ka je ka sato wayar wani ka sa ta aljihu wai ashe ladani ne kai aka zo ana ta nema ashe wani ne ya saka caji ka dauke ta kaga yasirin muharram kenan Allah kiyaye dai ladani ya zama barawo kuwa wala yujiu qabla alwaqti bai halatta ayi kiran sallah kafin lokaci ba sai dai asubahi amma ya halatta bayan dare ya raba gida biyu wasu ce sai ya je ƙarshe wasu ce in ya raba gida biyu wai sunnu julusu ba da azanin magharibi yasiran sunna ne mutum ladan in yayi kiran sallar magariba ya dan zauna kafin ya tada ikama a dan raba lokaci kenan ko wa man jama'a aw qada fawaita duk wanda ya jam'i ko kuma ya zo rama fawaita kubutattun salloli da suka kubuce masa azzana lil ula to in ya haɗe sallolin gaba ɗaya to ya kira wa sallar farko da ta kubuce mata ita ya mata kiran sallah sauran kuma sun ma'aƙama kulli farida duk wata farilla kuma sauran sai ya tada mata wato ya tada mata iƙamarta ya ce wai sannu lissami yi mutaba'atuhu sirran an so wanda yake jin kiran sallah wato ya bi a ladanin wato amma a ɓoye a sirrance ba wai a a bayyane ba kada ya yi da ƙarfi sosai yadda zai zama shi ma ɗan uwan mai kiran sallah ne wa hauqalatuhu fil hay'alataini da faɗin la hawla wala quwata illa billah a cikin hayya alal salah hayya alal falah da kuma faɗin allahumma rabb hadhihi da'wati tammati kamar yadda nayi bayani ina fata ana fahimta yawwa to sai mu dawo a sharhi da bayani akan abin da malamin faɗa na farko na muku bayani akan kiran sallah al'ilam ne ma'ana sanarwa shi ne kawai ma'ana kiran sallah al'ilam sanarwa ne ladani ana nufin mai sanarwa wa addinfin nasi bil hajji a tuka rijalar wala kulli damirin an gane kai shela mai yekuwa da shela shine mu'azzin a kuma na yi bayanin bambancin ikama da tada sallah ko tada sallah bayani akan shiga lokaci ikama kuma bayani akan me a tada sallah ne an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sallar da zai sai an yi kiran sallah kuma sai an yi ikama ba a taba ruwaitowa wata sallah annabi yayi ta ba a kira sallah ba kuma ba ya gama ba kaga wannan yana nuna mana muhimmanci to amma da kiran sallah da tada ikama din nan ga mutanen gari yace huma farda kifayatin fardu kifaya ne idan wani yayi to shikenan sauran an dauke musu nauyi yanzu in mun kai mutum miliyan a wannan masallacin na Usman bin Affan in za a yi sallar isha'i ladan daya in ya tada ikama ya dauke mana nauyi idan duk unguwan nan suna jin sautin kiran sallar masallacin Usman bin Affan wannan shi kadai masallacin in aka kira an ɗauke wa mutanen gadon ƙaya ga baki ɗaya nauyin kiran sallah shi albarkar kiran sallah ne fardu kifaya idan duk ba su yi ba gaba ɗaya kowa ya ƙi mutum ɗaya ya tashi ya yi to shi kenan a daman abin da ake so dai a yi dai me yasa ake so a yi Allah yana son kiran sallah Allah yana so a ji an kira ya zo a cikin sahih bukhari kitabul azan manzo Allah yana faɗa cewa idan har ladan ya kira sallah adbar shaitan wa lahu durat duk lokacin da ladani ya kira sallah to shaitan yana juyawa yana sakin tusa mai ƙarfi wai shi a haukarsa wai wai ƙarin ƙaran tusarsa zai hana a ji kiran sallah saboda tsabar baya son kiran sallah shaitan to shine malamai suka ce duk mutumin da kaga baya son kiran sallah to shaitani ne dan in yanzu nan ladan ɗin ku zai kira to duk inda shedan yake da shi da almajiransa za su ruga da gudu suna tusa buwut buwut buwut haka annabi ya faɗa a cikin hadisi malaman shari'i suka ce me amfanin tusar wai wai yayi tusa at least wanda suke kusa da shi ba za su ji karan kiran sallah ba sun hana a ji kiran sallah sai dai a ji karan tusa to yanzu me bambancin wanda yake kokarin ya hana a kira sallah a cikin mutane akwai wanda suke ta rikici da wani masallaci a unguwarsu su ɗaura laspika ya je gutsire ta yanke ta ya ɗauko tsani ya hau ya yanke ya gutsire hukumar masallaci ta mayar mutanen unguwa su kuka su ce ba sa jin kiran sallah a ce alhaji wani ne iya yanke ta haka daga baya kuma ya zo ya mutu kuma aka masa sallah a masallacin da yayi wannan duk inda mutum musulmi yake mala aka kira sallah yana da wani shuguli ai baka da wani shuguli illa me illa ka tawo masallaci idan akwai kiran sallah kusa da kai baka da matsalar a gaya wa matanka lokacin sallah yayi yaranka ma za ga suna bin kiran sallah za ga suna alwala ai babu ni'ima irin kasancewa kusa da masallaci kuma ko ba komai ƙaran sunan Allah ina shiga kunnanka kuma duka duka kiran sallar nan bayan awanni ne ake kuma gari na musulmi dai ba na arna ba a ce ba za a kira sallah ba to annabi ya ce in dai an zo kiran sallah shedan yana juyawa yayi ta sakin tusa baya so a ji dan haka kada wani musulmi ya kuskura ya zo yana jayayya da ‘yan uwansa musulmi don ana kiran sallah kiran sallah ne a yi dai a kashe lasfika to in karatu ne ma ƙur'ani ne ai masha Allah ya tabbata duk inda ake jin sautin ƙur'ani to Allah yana saukar da nutsuwa a wurin idan gidanka ne kuke tilawa ƙur'ani to Allah yana saukar da albarka duk inda ƙur'ani yake akwai albarka duk inda ake kiran sallah akwai albarka akwai nutsuwa akwai alheri a ciki kuma alama ce ta islam alama ce ta musulunci da haka musulmi duk inda kuke ku kira sallah ko a kasuwa ko a ma'aikata ko a kamfani ko a gidan mai ko a ina ne in lokaci yayi a kula lasfika a kira in musulmi ma ba su ansa ba aljanun gurin sa amsa su ji ai kuma an raya sunna kuma sha'ira ne min sha'irillah alama ne na cewa lalle wannan guri akwai bautar Allah a wurin kuna tare da ni lissalawatil khamsil maktubati ana yin kiran sallah ne wa ainihin wato salloli ala rijali kai akan maza banda mata annisa'u laysa alaihinna adhanun wala iqama ba dole dole bane ta da iqama ko kiran sallah akan su amma dai sunna ce mai karfi akan su su mata um, in maka zo maganar halacci shar'antuwa a ce ta yi an umarce ta ta kira sallah ko ta tada igama a'a amma da wata mace za ta ce saboda yanayi a wurinsu tana so ta kira sallah a cikin mata 'yan uwanta za ta iya kiran sallah wannan babu laifi kuma tada ikamar ma za ta iya yi idan ta sa kanta za ta yi amma shari'a ba ta ce ta yi ba to da wata ta yi fa ba ta yi laifi ba in an ce almukimuna masu zaman gida kenan asali kiran sallah ana yin sa ne a masallatai da aka gina na shari'a na umarni da aka yi din fardu kifaya amma waɗanda suke matafiya ne to ɗaya zai iya yin ɗaya don neman albarka ya kira sallah din malam haka ya faɗa amma zancen da ya fi inganci wanda za mu zo mu karanta me hukuncin kiran sallah insha Allah menene hukuncin kiran sallah akwai malaman da suka ce wajibi ne kiran sallah dole akwai wanda suka ce sunna ne kiran sallah akwai wanda suka ce kiran sallah ne wajibi iqama sunna wanda suka ce iqama ne wajibi sunna ai wannan far kiran sallah kuma sunna akwai wanda suka ce farilla akwai wanda suka ce ba dole bane duka gaba daya to me zance mafi inganci rajihin zance shine da kiran sallah da iqama dole ne kullum akan mazaje masu zaman gida har ma da matafiya saboda manzo Allah ya ce idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa li ummakum akbarukum in lokacin sallah ya zo to ɗayan ku a ya kira sallah kina wannan yana nuna kowane mutum zai iya kira sallah in an koya masa in yana da sifofin ladan sannan kuma babba daga cikin ku sai muku limanci hadisin bukhari da muslim salloli biyar ake yi a matsayin wajibi ko fardu kifaya amma sallan nafila kamar tarawihi ko tahajjud da za a yi ko salatul istisqa ko sallar idi da muke zuwa ba a shar'anta kiran sallah ba a ciki tarawihi tahajjud sallar dare sallar roƙon ruwa sallar idi duka waɗannan ba a shar'anta kiran sallah a ciki ba da wani zai zo ya kira sallah a tarawihi ya kira sallah a tahajjud ya kira sallah a sallar roƙon ruwa ko sallar ciwon wata ko rana yayi bid'a ina fata ana fahimta amma ita sallar rashin lafiyar rana ana yin kiran sallah amma ce ake as-salatu jami'a kawai ake faɗa as-salatu jami'a shine kiran sallarta saboda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin na Aisha lokacin da rana ta yi rashin lafiya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah ya aika wani yace ka je ka ta ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a sai da yaga an hadu a masallaci sai ya wuce ya sallaci raka hudu a kuma da ruku'i hudu a cikin rakawai guda biyu mana raka'a biyu ne amma ruku'i hudu da kuma sajada guda hudu yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma mala yace dai a nuna mana fardu kifaya ne duk garin da suka hadu ba su kira sallah ba to sai an yake su idan suka ce su sun yi ittifaki su ba a kira sallah a nan garin to sai a yake su dole ne waliyul amri sarkin musulmi shugaban al'umma ya yake su ina fata dan sun bar sha'ira min sha'ir islami az-zahira wa tahrumu ujratuhuma haramun ne ainihin wato a kiran sallan kudi ta da ikama na kudi abinda ake nufi mutum ya ce ba zan kira ba sai an biya ni nawa za a biya ni ba zan rinka tada muku ikama ba sai an biya ni haramun ne duk ladanin da ya yi da niyyar a biya shi wannan haram ne amma ihsani da masallaci zai yi ko kuma baitulmali a kyautata musu a lokacin da aka nemi wanda zai yi na taɗawuyi aka rasa aka sa kuɗi imam ya sa kuɗi ko hukumar masallaci sa kuɗi tunda an rasa wa zai yi saboda Allah wannan ba laifi bane amma haka kawai mutum ya zo ya zauna ai ta cinikin kiran sallah da shi kamar yadda za a yi cinikin gini ko kafintanci haramun haramun haramun haka limanci haka haka shi ma ladanci haka don haka yana kan shugaban musulmi ya nemi waye zai kira masa sallah a matsayinsa na liman amma la razqa min baitul mali banda wanda waliyul amri ya ware wa mai kiran sallah yace gashi karka je ko ina na dauke ka ka zo kai ta yi ina biyan ka saboda wannan aiki mai muhimmanci saboda ladan yana da yaya ladan yana da larura ladan yana da bukata da haka in imam shugaba ya sa masa wani abu saboda ya tsaye da shi kuma ya zama an wajabta masa to wannan ba a ce da shi ujira ba a cewa an biya shi dan zai shiga cikin hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kamar yadda yazo a hadisi annabi yake cewa karka riki ladanin da zai ci sai ka biya shi to yana da kyau hukumomin masallatai da kuma masu kiran sallah a su kasance suna kula da wanda ya ce ai ladanin makka ma da madina biyan sa ake eh amma ba ba a ciniki kyautatawa ce kawai ake duk wani ladan da kaga ana bashi to ba kudin kiran sallah ake bayarwa ba dan ba a biya shi haramun ne yace li adami mutatawwi saboda ba a samu mai yi dan Allah ba um dole ne mai kiran sallah ya zama sayyitan wato mai mai sauti ana nufin ba mai makalalliyar murya ba duk wanda yake da murya makalalliya a to baya kiran sallah dan in ba ka ba to me amfanin mai makalalliyar murya zo ya kira sallah babu amfani sai mai sauti kuma duk yanda yake kwaɗayin kiran sallah nan da an ji muryarsa a shake take a ce ka yi haƙuri ba ka da rabo a kiran sallah ina fata ana fahimta kada ya zama sautinsa hafit ne fala ya hasulu bil maqsud ba za a taɓa samun biyan bukata ba gaskiya kuma magana ta Allah ana son kiran sallah ya zama mai sautin ya zama jazzab ka sa mutane karsashi mutum da an kira din ya je a jikinsa cewa lallai an kira wani abu mai muhimmanci ba mutum ya zo yana kiran sallah kamar an ana dukansa ba aminan ya zama mai aminci a kan lokaci kar ya zo saboda keta ya zo ya kira mutane sallah don mugunta su je su kama sallah mata su yi ta sallah a gida a zo ma'ata da sallah a masallaci ma lokaci bai ba ko wani ladanin da ake cewa wata ran mutanen unguwa suka bata masa rai aka yi masa ba daidai ba ya ce za ku ga tsiya wallahi wata ran da azumi malam aka yi limlim sai da aka yi limlishi yake ta ko limlimlim ake ta irin lokacin damana ɗin hadiri ya ɗan rufe ba lullumi ba a daɗe faɗin yin la'asar ba ya je ya hura ya hu hu yan gaggawa suka ajiye ruwa kusa da su ya danna kiran sallah sai da ya bari bayan minti biyar goma sai ce jama'a afuwan afuwan ai haƙuri limi ne ya ɗauki hankali na ya ce kuma da gangan da yi don na karya musu azumi alƙalli ko ba komai tsara ma daidaya yi don haka ina ba ku shawara ku rinka lallaba ladanan ku idan ramadan ta zo shi dai wannan ladanin da ake faɗa kaga ba a ɗauki amintacce ba gaskiya da aka yi masa ba daidai ba kawai ya zo ya buga asalatu lokacin daina cin abinci bai yi ba ya zo buga musu asalatu to duk inda aka je as-salatu sai a dauka cewa a alfijir ya fito to in inda ake as-salatu ne a ta ƙarshe misali to shi ma ba daidai bane kuskure Allah ya mana afuwa da haka ya kamata ku samu ladani wanda yake mai kula da lokacin sallah baya rudan mutane baya cutar da su a ibadar su baya kiran sallah kafin lokaci kuma baya jinkirta kiran sallah in aka samu keta maketacin ladani malam ladanai fa suna da hanyoyin tsiya da yawa malam wallahi ko da azumi malam zaka ji suna cewa rabu da su iyalai su mu sha ruwan mu mu gama tukunna ai shari'a ce mana ta yi sunna ne ka gaggauta buɗe baki sai ka ji ladani yana cewa kai ladan kai banda kai zaka zo ka kira musu sallah baka sha ruwa ba dan haka yawancin su wasu masu ketar sai ya sai yayi na nik ya cika dam ya sha ruwansa har da kosai ya gama ya matsa lemo sai ce ba ni speaker nan sai buga alhali mata da yara suna can a gida sun yi tagumi suna jiran ladan ya kira shi yasa duk wani wayayye yanzu a ƙasar nan baya jiran kiran sallah wai wai da magariba da azumi ina ka duba wayar ka kawai ku yi hakuri ba kasuwa nake kashe muku ba amma maƙetatan cikin ku su suka jawo muku wannan abu so an waye gari ba a jiran kiran sallar ladan sai dai akwai wanda ba su da wayewar agogo ba su da wayewar su akwai wanda shi fa gaskiya in bai ji ladan ba bai yadda ba sai ka ji ana la wallahi ya sha ruwa ba a kira sallah ba kuma magana ta gaskiya har ɗaiɗaikun mu ɗin ma ko a gida kake ko da agogo a hannunka wallahi malam ba ka da amincin shan ruwan buɗe bakinka na litinin ko alhamis sai ka ji kana cewa iyali wai an kira sallah ne ko kai yara ku ji mana an kira sallah ashe ladanin suna da muhimmanci da agogo a hannunka da wayarka amma ai ba lalle ma ka san shi magariba take shiga ba kuma ko asubahi ka zo ba da yawanci muna yin azumin litinin alamis ba to ai yawanci mutane ba su san ma yaushe alfijir yake ketowa ba da haka sai ka ji mutum yana tambayar matarsa an yi salatu ne kin ji an kira sallah na ƙarshe na farko aka ko na biyu ashe dai ana buƙatar ladanan nan da haka shi yasa ya kamata ladan ya zama mai mai aminci ba mai zalunci ba kuma masanin lokaci ba wanda zai zo ya ta shirme yana kuskure ba sannan malam ya gaya mana idan aka samu mutum biyu waɗanda suke kowa yana son a kira sallah ɗin saboda annabi ya faɗa hadisin cewa da kun san falalar kiran sallah wallahi da kun yi ƙura'a da kun san abin da ke cikin kiran sallah to da kun yi ƙura'a wajen yin kiran sallah to ashe in har za a yi ƙuri'a to ya kamata kuma a tantance shi ce ƙuddima afdaluhuma fihi idan aka duba sifofi na ladan wane yana da kaza yana da kaza yana da kaza wane ya fi wane sai a ce to kai kai ne ladan kai fa kai hakuri sai wani lokaci ko kuma ka zama na'ibi duk ya halatta a ladanci a haka a mutunta harkar ladanci ba wai kawai a abin nan ba akwai wani masallacin da dan kwaya suka dauko suka ba ladanci tunda shi kullun yana zaune a unguwa kace to kai da zaman banzan da kake ka zo ka rinka kira mana sallah mana wai ana ganin wai an gyara shi wai yayi abin to ai an ce ba a ba wa fasiki kiran sallah kuma kiran sallah nan daraja matsayi ne manzo Allah yana cewa duk mai kiran sallah ranar tashi alkiyama shi fa kowa tsawon wuya tsawon wuyan nan ado ne a kiyama haka malaman hadisi suka faɗa saboda me gumi zai zo ya shanye mutane gumi kawai malam za a yi tallin kaya a cikin gumi za a yi ta tafiya bala'i malam kuma gumin da naka da na wani ba fa ruwa ne ba a kogi ake ba amma kogin gumi za a yi akiya ba amma duk inda ladani yake albarkacin kiran sallansa shi kan kansa yana sama sai dai ku gangan jikin a ciki amma kansa kan bai zai shiga ba kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa duk mutumin da ya kira sallah sau ɗaya ba sau biyu ba duk abin da ya ji ƙaran kiran sallansa a duniya itace kasko tukunya ginin gida kwano dabbobi kiyashi mutane aljanu duk abin da ka sani in dai sautinsa ya buge shi to a kiyama wannan abun sai ya zo ya tsaya ce ya Allah ni ne shaidar wane ya kira sallah shaida alheri ina ga wanda ya shekara yana kiran sallah ina ga wanda ya shekara biyu yana kiran sallah wannan kadai idan ladani ya kyautata niyyarsa ya ishe shi rasidin da zai shiga aljanna shine wasu ma da suka sha iska suka yi ta bayani suka ce to su fa suna ganin an lura ma fa kaman baladan ma ya fi liman ma matsayi da falala a wajen Allah saboda falalan ladan yawanci zaka ga ana ta faɗan falalan ladan amma ba a faɗan falalan liman duk da cewa wannan fa yana buƙatar ƙarin bayani yawa ba wai dan na faɗa dan saboda yanzu la karatun lada ne muke shi yasa na shiru amma an zo babin limaman kuma za a yi bayani amma in ka tsaya ka lura da nasoshi wallahi nake gaya muku magana akan kiran sallah falala kiran sallah matsayin mai kiran sallah waye waye din mai kiran sallah wallahi ba a kwatanta shi da liman duk da shi ya san bai isa ba yana kasan liman ne wane shi wa yawwa ai gaskiya ne ka sallah da nan zamanin nan in ba ai bayani ba sai wani ya tashi ya ji cewa a to ashe ma abu din mu ne ma a gaba kenan ya sa wani limami baya shiri da ladanin sai ce kai ka tsaya fa matsayin da Allah ya tsaye da kai wani liman ne yake zuwa in ladan ya kira ya makara sai kama kiran sallah sai ladan ya fara maganganu ni fa ban gane wannan abun ba al'amari na shiga aiki bai kamata ba yaya mutum zai zo bai zai tsaya aikinsa ba zai zo yana shiga aikin wani shi kuma liman shi ma ya fara dukan iska yaya mutum shi ma za a dora masa aikinsa ba zai zo yayi ba ladancin cewa aka yi dole sai wani na yi limanci ma ballanta ladanci ya ce shi kuma an ce maka kowa ne ke ladanci mai matsatsiyar murya don kana karatu ana je kai za ka yi kiran sallah ne to wannan dan faɗa ne tsakanin ladan da liman ba sai na haka yi muku shi da yawa ba ana samun yan matsaloli Allah rufa asiri da haka suna da falala kwarai ya ishe ka a ce fa komai zai maka shaida masallacin nan naka zai maka shaida mutanen da ka liƙi musu kiran sallah sai sun maka shaida amma wani bawan Allah ya yi karatu wai a wata jami'a ya zo ya kawo abokinsa ziyara sun yi karatu babban malami ne shi wai kawai sai zo sai ya je yana kiran sallah bayan an gama sai ya ce masa ya ce habawa ne ka bani mamaki ya ce me ya faru ya ce kiran sallah kake kana shan babba kana kiran sallah wannan wani irin ajiye kai a ƙasa ne wannan ya ce wannan wace irin magana kake wannan wace irin magana ce haba malaya za ka zo ka kira sallah ai ka wuce kiran sallah wallahi malam ka duba ba zan ce rashin hankali ba tunda kamar mai dan ilimi ne amma wannan wannan me zan ce ne wannan rashin tunani kuskure ne kaskantar da darajar mai daraja billahi alazim malam in kana so ka sajjala tarihi a rayuwarka to kai kokari wata ranka kira sallah ko dan ka samu falalar shaidan wadannan abubuwan sau ɗaya kawai ba ko da sau ɗaya mutum ya kira sallah ya mutu ya bari annabi ba cewa ya fa na shiga aljanna a gabana sai na jiyo ƙaran takalman wani sai na tambaya waye wannan sai aka ce ladaninka ne bilal ya ce eh fasamitu khashfatan alaik washe gari annabi ya ce wa bilal ya ce kai kuwa yaya aka yi na shiga aljanna na fara jiyo ma kana gaba na ji ƙaran takalmar ka kuyas kuyas kuyas har ya shiga ciki ya ce ya rasulullah ina da wata ɗabi'a duk lokacin da zan kira sallah na kan yi alwala kuma duk lokacin da na yi alwala ba na barinta ta bushe sai na mata raka a biyu to daman ga falalar kiran sallah tun da annabi yake bilal yake kira mai sallah kuma bilal ɗin na malam baƙin mutum ne irinka amma fa ba magana ba a taɓa yin wani ladani a duniya irin bilal ba amma abun mamaki ladane su haifi ya'ya ba za su samu su bilal ba gaskiya ne ko dan kishi wallahi malam ni da ladani ne ni wallahi sai na sa wa ɗana bilal ni Allah ya sa ba layin ladani na fito ba abinda na faɗa na daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin